ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون وما برحت نعمة الزوال في تقدم من خدمة إلى خدمة ومن تيسير إلى تيسير حتى اكتشاف ما يسمى بالوسائل التواصل من فيسبوك وواتساب وإنستغرام وتويتر وتيك توك وغيرها التي تعمل على الحواسب في ظل توفر الشبكة الأنكبوتية وهذه الخدمات فيها منافع كثيرة لمن يحسن استخدامها في الخير فهي من أعظم الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى وبث الوعي الصحيح والدفاع عن الحق وأهله ومحاربة الأفكار المنحرفة وهي من الوسائل المهمة في التواصل مع الناس من أقارب وأصدقاء وزملاء وغيرهم وهي من المنابع الغنية لتلقى المعلومات والمعارف المتعددة بالضوابط, العلم بالضوابط, العلم بالضوابط العلمية والشرعية وهي من السبل المعينة على البحث عن الأعمال والوظائف والدراسة ونشر الخيرات والاستفادة منها وترويج البضائع والمبيعات وغير ذلك لكن هذه الفوائد والمنافع وغيرها مما لم يذكر تخرج من بين فرث ودم ولذلك كان لابد من التحصن بحسن آداب وأخلاق يتضرع بها المسلم من سهام مضر هذه الوسائل فإليك أيها المستخدم لهذه الخدمات جملة آداب تزينك عند الله تعالى وعند الناس فمن ذلك عليك أن تتذكر أن كل كلمة تكتبها وكل صورة تنشرها وكل مقطع تبثه عبر زوالك إلى غيرك أنها تصل إلى الله قبل أن تصل إلى الخلق فانظر ماذا تكتب إلى الله وماذا ترسل إلى الله قال الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال الشاعر وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة إن تراه ومن الآداب عباد الله تثبت قبل أن ترسل وتبين قبل أن تنشر فلا تنشر منشورا ولا صورة ولا مقطعا إلا وتعلم صدقه وصحة نسبته وقد قيل فما آفات الأخبار إلا رواتها قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأعظم شيء وأعظم شيء يتثبت فيه النصوص الشرعية في الحلال والحرام ومن ذلك الأحاديث فخذها من المصادر العلمية الموثوقة أو فاسأل أهل العلم العارفين عنها قبل أن تنشرها فما أكثر الأحاديث المكذوبة المتداولة على الوسائل التواصل فاحذر أن يكون عملك قص ولصق من غير قراءة ومعرفة صحة المحتوى والآداب الحظر من استعمال الهواتف في التصوير سواء تصوير تصوير المحارم أو الأجانب خصوصا في المناسبات العامة وعلى الآباء منء أولادهم من استعمال الهواتف التي بها ميزة التصوير درءا للمفاسد ومن الآداب عباد الله الحظر من استعمال السيء والفاسد لهذه الهواتف من بعض النفوس المريضة والخساء من بث الفضائح والفواحش وتتبع العورات ونشر الموبقات فكشفت عورات وهتك ستر الغافلات وأشيعت الفواحش والمنكرات كم من فتاة كانت ضحية فنشرت سوءتها على ملأ من الناس على حين غفلة منها وكم من أسرة تشتت شملها عن ابن عمر رضي الله عنه قال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضه ولو في جوف رحله الحديث أخره أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد والبيحقي ومن الآداب عباد الله أن يكون استعمالك هذه الخدمات كاستعمال الدواء في وقت الحاجة فإياك من الإكثار والإسراف لأن ذلك سيلهيك عن كثير من واجباتك الدينية والدنيوية ومن العذاب البعد عن تقمص الشخصيات خصوصا تقمص الرجل شخصية امرأة أو المرأة شخصية, شخصية رجل فإن هذا تشبه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال الحديث متفق عليه ومن الآداب عباد الله كن حسن التعامل مع الناس في خطابك وجوابك ورسائلك قال تعالى وقولوا للناس حسنا ومن الآداب لا بأس بالمزاح المباحة والمشاركة والمشاركة بالطرائف الصادقة التي ليس فيها طعن في الشرع ولا أذية لأحد وفي المباح المضحك ما يغني عن المكذوب المحظور عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل الله ثم ويل الله الحديث متفق عليه أيها المسلمون هناك قضية جزئية مهمة في هذا الموضوع تتعلق بإنشاء المجموعات في الواتساب وغيرها والمشاركة فيها فهذه لا بد أن يكون فيها آداب على منوال ما سبق وختاما إنني لا أدع إلى هدر هذه الخدمات وإخلاء الجو للفجرة والفسقة لنشر الباطل من غير مدافع عن الحق يبين بطلان الباطل ولكني أدعو إلى ولكني أدعو إلى استخدام الخير أو إلى استخدام الجيد وصرف هذه النعمة في الخير بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين دعوانا ما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى ci gaba ce game da hutubar da na gabatar a hutubata ta ƙarshe ita ce hutubar da muka tattauna a kan ladiban amfani da wayar hannu a wancan sati da ya gabata mun ambaci wasu daga cikin ladiban da ake buƙatar kowanne musulmi mumini mai ƙoƙarin haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ya kiyaye wajen ta'ammali ko amfani da wayar da yake riƙewa a hannunsa amma za ku ga galibi wancan kara mun ambaci amfani da waya ce tsura sawa'un tana da wasa'ilu tawasul ko ba ta da shi a wancan lokaci akwai wani ladabi guda ɗaya wanda ya kamata ya shiga wancan huduba da ta gabata ne a baya amma duba da yanayin lokaci dole na katse shi ban ambata shi a ciki ba wancan ladabi da na so na ambace shi a wancan lokaci shine lallai ne duk mutumin da yake amfani da wayar hannu ya kiyaye lokacin da ya bugo waya ko aka bugo masa waya wajen kiyaye amana da sirrin abin da za su tattauna shi da ɗan uwansa a cikin wannan magana tasu haramun ne ba daidai ba ne wuce gona da iyaka ne lokacin da uwanka ya kira ka a waya ko kuma ka sa wayar ka ka kira shi ka danna rakodin ka rinka rakodin ɗin abin da kuke tattauna wannan cin amana ne yan uwa wannan ha'inci ne cin amana ne za ka game da Allah maɗaukakin sarki akan wannan aikin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa duk lokacin da mutum yake tattauna magana da kai da shi sai ka ga ya juya bayan ya gaya maka wata magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan juyawa tasa wannan magana da ya gaya maka ta zamto amana mutum ya gaya maka magana sai kaga ya juya malami suka ce ko dai ya juya ya tafi ko kuma kaga ya juya yana kallon gabas da yamma to wannan magana ta zamto amana tsakaninka da shi idan ka fitar da ita ka ci amana saboda haka ƴan uwa duk lokacin da ɗan uwanka ya kira ka a waya ba daidai bane ka sanya a mukabbir saut ko dai ka danna hands free wanda ba a buƙatar ta je tattauna ku su rinka ji ko kuma ka danna recording irin waɗannan abubuwar sun haifar da rikici da rashin jituwa da saɓani tsakanin musulmi da yawa mutum ya bugu maka waya ku tattauna wata magana tsakaninka da shi ko ma akan menene sawa'un ta shafi wani ne ko ta shafe ka ko ta shafi wasu daban ku tattauna ta tsakanin kai da shi amma ba daidai bane ka sa hands free ko kuma ka danna recording wanda ba a bukatar su ji maganar sun ji abin da ake faɗa wani lokacin ma sai mutum ya tambaye ka shin babu kowa a kusa da kai sai ka tabbatar masa da cewa eh babu kowa amma saboda tsabacin amana da rashin tsoron Allah sai ka danna hansfiri wanda suke wajen kuma sai su ji abin da ake faɗa yan uwa mu ji tsoron Allah wannan abin zai jawo mana matsala tsakaninmu da Allah na tashin alƙiyama cin amana ne wanda dukkanin mun riga mun san cewa cin amana ɗaya ne daga cikin siffofin munafikai Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu yan uwa wannan shine abin da na so na faɗe shi wancan karan Allah madaukakin sarki bai kaddara ba saboda yanayi na lokaci yan uwa mu sani cewa aiki da wayar hannu da kuma ci gaban zamani bai gushe ba ana samun ci gaba wajen amfani da ita wayar hannun daga wannan ci gaban zuwa wannan ci gaban asalin wayar hannu da ta fito za ku ga akwai abubuwa da yawa da babu a cikinta kullum ƙara mata wasu abubuwa ake a ƙara mata kyamara a sa fitila a sa abin rediyo a sa abin ɗaukan magana a haka a haka ake ta kawo abubuwan ci gaba a wayoyin hannu har Allah maɗaukakin sarki ya ɗan adam baiwa ya yassare masa ya iya ƙirƙiro a intanet kuma ya sa shi a cikin wayarsa ma'ana aka sanya waya za ta iya amfani da intanet wannan na ɗaya daga cikin abin da ya jawo wa ɗan adam ci gaba sosai da sosai wajen harkar amfani da waya yan uwana masu albarka ta hanyar intanet ɗin nan za ka yi abubuwa da yawa wanda suke amfaninka ne a duniyarka ko a addininka za ka iya shiga ka bincika abin da ya shafi karatunka na boko ko na addini za ka iya shiga ka bincika abubuwan da yake faruwa a duniya za ka binciki labarai za ka ga duk abubuwan da kake bukata za ka same su likitoci suna amfani da shi a ɗaliban makaranta suna amfani da shi injiniyoyi suna amfani da shi malaman addini suna amfani da intanet wajen bincikar kowa abin da ya shafi shi a ɓangarensa to haka abu ne mai amfani da ake amfani da shi ana amfani da intanet wajen neman aiki ana amfani da intanet wajen cike admission din makaranta ana amfani da intanet wajen abubuwa da yawa to haka uwa ashe kun ga ci gaba ce mai girma da Allah subhanahu wataala ya kawo mana wanda lokutan baya ba mu da irin wannan ci gabar idan kana bukata ka irin wannan lalle ne dole sai ka tashi ka je inda suke da kwamfuta da intanet ka biya kuɗi an maka amma yanzu kana gida a kwanci abubuwa da yawa za ka yi shi za ka yi odar kaya daga nan zuwa wata ƙasar su zo maka za ka sai abu ka biya kuɗin duk ta hanyar waya ko ta hanyar intanet saboda haka sauƙi ne mai girma allah maɗaukakin sarki ya kawo mana daga nan ta hanyar wannan intanet ɗin ne kuma sai aka ƙirƙiri wasu abubuwan da ake ce musu alwasa'ilu tawasul su ne hanyoyin kafafen sada zumunci a kan wanda suke kan waya su ne kamar su facebook kamar su whatsapp kamar su instagram kamar su twitter kamar su da dai sauransu abubuwa da yawa da Allah maɗaukakin sarki ya sare wa ɗan adam baiwa ya iya ƙirƙiro su ya sa su a cikin waya saboda haka sai waya ta kasance wata aba ce ƙarama amma tana da hidimat ayyuka masu ɗimbin yawa a cikinta idan aka ce ka faɗi aikin da waya take zan haɗa ka da aiki ayyuka ne masu ɗimbin yawa sai dai ka lissafa naka kana kaucewa ne zai zo lissafa wasu abubuwan masu amfani wanda kai baka lissafa ba wannan ni'ima ce da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai ɗaga hannu ya gode wa Allah maɗaukakin sarki a kanta sai dai uwana masu albarka mu sani cewa duk lokacin da aka samu wani abu mai amfani to ba a rasa kuma rashin amfani ko kuma amfani da abu mai amfani wajen abu mara amfani da shi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye wa ɗan adam wanda yake mai amfani ne to sai ka samu ɗan adam ɗin shi kuma ya juyar da shi ya canza shi wajen amfani mara kyau da wannan abin saboda haka wannan kafa ta intanet da wannan kafafe na yaɗa zumunci da suka shigo maimakon mu yi amfani da su ta hanyoyin da suka dace wajen sada zumunci wajen neman aiki wajen a sai da kayan siyarwa da kake da su da sauran abubuwan da za su amfane ka a duniya ko a lahira wajen yaɗa karatuttukan malamai na addini da kuma jefa wasu 'yan nasihohi da za su amfani yan uwanka amma da yawa sai kasance mun juyar da abin mun komar da shi sama ta koma ƙasa sai kasance mana amfani da shi ta hanyoyin da bai dace ba to a irin wannan yanayi lallai ne su ma waɗannan kafafen sada zumunci wanda amfanin da ake da su yanzu sun fa kowanne irin amfani yawa a amfanin da ake da waya idan mutum ya buɗe wayarsa zaka ga galibi abin da yake da wannan wayar tasa ɗaya daga cikin abubuwan da na lissafa su yake amfani da su idan baka same shi akan whatsapp ba za ka same shi a leƙa facebook ko ka same shi a instagram ko ka same shi a twitter ko ka same shi a youtube ko ka same shi a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suna nan sun fi ɗari waɗannan abubuwan kuma wani yana nan yana nan da su a wayarsa sun fi ishirin wani sun fi goma wasu sun fi kaza kuma kullum yana da lokacin da zai tsaya ya buɗe wannan ya duba ya buɗe wancan ya duba da sauransu to kun ga irin abin da kake bata lokaci a kansa haka lallai ya kamata a ce mun duba ladiban da shari'a musulunci ta yi mana domin mu kiyaye mu da Allah maɗaukakin sarki akan waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun kiyaye wajen amfani da irin waɗannan abubuwa masu haɗari a lallai ne duk lokacin da mutum zai tura wani saƙo ko wani a hoto da ke kan wayarsa to lallai ne ya duba ya bincika ya tabbatar wannan abin da zai tura ɗin ba zai cutar da al'ummar musulmi ba idan rubutu ne ka tabbatar da rubutunka ba zai cutar da al'ummar ka ta musulmi ba idan hoto ne ka tabbatar da wannan hoton ba hoto ne da shari'a ta hana yaɗa shi ba idan ma wani maksa ne daga cikin makatsi da ake tura na bidiyo ka dan yanki wani kilib na bidiyo ka tura ka tabbatar wannan abin kafin ya fara zuwa wayar wanda ka turawa ko ya fara zuwa group din da ka tura shi sai Allah madaukakin sarki ya fara ganin sa tukunna e duk hoton da zaka tura mata ko zaka tura masa ko zaka tura musu to ka sani wannan hoton sai Allah ya fara ganin sa kafin ya je can duk rubutun da kai za ka yaɗa shi ka sani ɗan uwana mai albarka sai Allah maɗaukakin sarki ya fara ganinsa sannan ya je inda kake so ya je idan bidiyo ne haka to ka sawwara a cikin ranka wannan abin da kake turawa kamar kai tsaye Allah maɗaukakin sarki kake turawa ka sawwara a cikin ranka wannan hoton da kake turawa kake tura musu ko kake tura mata ko kake tura masa ka kaddara a ranka cewa Allah maɗaukakin sarki kake tura wannan hoton kuma Allah subhanahu wata'ala zai tsaye da kai akan wannan hoton da ka tura ya tambaye ka wannan rubutun da ka rubuta ka tura ka aika shi ya yaɗa a duniya na ƙarya ne na gaske ne baka san asalinsa ba kawai kai ma ka kwafa ne ka tura ka sani sai Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da kai ya tume ka dan Allah maɗaukakin sarki ya gani ya bibiye shi kafin ya isa wajen wanda kake so ya isar dan uwana mai albarka irin hotunan da kake turawa da irin rubutun da kake yi ka tura kana da yaƙini a cikin ranka cewa za ka iya tura shi zuwa ga mahaifinka kai tsaye wancan hoton da ka tura kana gani za ka iya ɗora shi a wayarka ko rubutun da ka tura kai tsaye ka tura shi zuwa gano babban mutum da kake jin nauyinsa kake jin kunyarsa to ya kuma abin da Allah maɗaukakin sarki zai fara gani kafin wancan mu kiyaye imanin mu mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki akan irin waɗannan abubuwa saboda Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna Allah madaukakin sarki cewa inna alaikum lahafizin lallai akan ku wanda suke tsaye akan ku akwai masu kiyayewa daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki Allah ya ce kiraman masu karamci ne manya manya ne a wajen Allah madaukakin sarki kuma katibina masu rubutu ne ya'lamuna suna sanin ma taf'aluna duk abin da kuke aikatawa wannan abin da ka tura an san suna ta rubutawa abin da ka aika ana suna komai da ka sani sun rubuta shi sa wani mawaƙi yake cewa wa ma min katibin illa satabqa babu wani mai rubutu da zai rubuta wani abu sai fate sai wannan rubutun nasa ya wanzu kitabatuhu wa infaniyat yadahu fate sai wannan rubutun ya wanzu ko da hannunsa ya gushi ko da hannunsa ya kare ma'ana ko da ya mutu an sa shi a cikin kabari wannan abin da ka rubuta ka nashara shi ka sake shi ya shiga social media yana nan dan uwana mai albarka wancan hoton da ka tura a cikin wani group wallahi wani hoton ma sai bayan ka mata da dauko a rinka yada shi na ga mana irin wani abubuwan kwanakin bayan uwa nace da yawa daga cikin wanda suke yin wasu abubuwa na rashin kyautawa a social media su fito suna rawa su fito suna maganganu na batsa su fito suna abin da bai dace ba za ku ga wasu wai daga cikin abin da ake musu na addu'a sai a ɗauko irin wannan hotunan ko bidiyon sai a sa sai a sa kowa ya kalla sai a ce Allah ya ji ƙwanwa ne an sa sun yi ɗura a shar ko sun yi wani abu na batsa ko sun yi wani abu na rashin mutunci amma kuma na cewa Allah ya ji kansu kaga babban abin da ake ƙara ɗora musu nauyi ake suna cikin kabarinsu shi sa ce wannan rubutun naka zai wanzu wa in faniyat ko da hannun da kai rubutun da shi ya ƙare ma'ana ka shiga cikin kabari kenan yace wa yace fala taktub bikaffika ghaira shay'in kada ka sake ka rubuta da hannunka saɓanin abin da ya surruka fil ƙiyamati in tarahu saɓanin abin da ba zai maka daɗi ba a gaban Allah ranar tashin alƙiyama idan ka gan shi irin hoton da kake aikawa da rubutun da kake turawa idan Allah maɗaukakin sarki ya dawo maka da shi ranar tashin alƙiyama aka nuna maka aka ce ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba dan uwaya zaka ji mu kiyaye mu ji tsoron Allah ‘yan uwa ko da yaushe mutuwa ta iya ta ɗauke mu Allah ya samu dace ‘yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shi ne a tafabbut qablan nashar shi ne tabbatar da abin da za ka yada duk abin da kake so ka yada shi duk abin da kake so ka sake shi a social media ko abin da ya kamata ka ɗan uwana ka tabbatar sawa'un labari ne da ya zo maka na siyasa ko wani abu ne da yake ya shafi wani mutuncin wani ko abin da ya kama da haka dan uwa kada ka kasance wanda ake ce musu yan a kawai kassun wala suku su ne yan copy and paste e kassun kawai cirowa suke wala suku kawai su rataya kada kasance daga cikin irin waɗannan mutanen duk abin da ya zo maka idan kana da sha'awar ya haɗa shi dan uwana mai albarka ka yi bincike a kansa ka tabbatar da ingancinsa babu laifi sai ka sake shi duk inda abu ya je ya dawo ka san kana da tabbas akan abin da ka rubuta ba sharri ka rubuta ba ba kage bane ba zubar da mutuncin wani bane ba kuma aibata wani bane shikenan ka fita amma duk abin da ya zo mutum yana rawar jiki ya gano daga wata jarida da suke yada labarai a social media wanda galibin su waɗannan makaryata ne su suke rikita abubuwa su suke tada ƙura abin da ba a yi shi ba su ɗauko su rinka ɗorawa kai kuma kawai sai ka kwafo sai ka zo ka sa naka shafin sai mutane su rinka gani wallahi dan uwa naka sani cewa wannan abin da ka yada Allah madaukakin sarki sai maka sai maka sakamako akan sa kuma ka sani duk wanda ya kalla yayi wata magana mara kyau akai akan abin da ba a yi ba kai makana da alaki akan sa gwargwadon yadawar da kai gwargwadon alakin da ka samu daga cikin mafi hadarin kuma abin da ake yadawa yan uwa shine abin da ya shafi addini mafi hadarin abin da zaka yada da hannunka ka dauka ka kwafo daga wajen wani ka tura wasu ko kuma kai ka rubuta da kanka ka tura yan uwa akwai abin da ya shafi addini duk abin da baka da tabbacin ingancinsa dan uwana mai albarka kada ka yada shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa ya duk wanda ya min ƙarya da gangan da ganganci ya tanadi mazauninsa a cikin wutar jahannama man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu me minan nar wanda duk yayi min ƙarya da ganganci annabi ya ce shi da kansa ya je yayi bukin din gurin zaman sa a cikin wutar jahannama Allah kiyaye saboda ka duk abin da ka san baka da tabbacin sa dan uwana mai albarka kada ka ɗauka ka yaɗa shi ka samu wanda kake gani ya fi ka ido a karatu ka tambaye shi wani hadisi na gani ina so na sake shi me ingancinsa sai ya ga maka wannan hadisin ya inganta ga wanda ya rawaito shi ga wanda ya rawaito shi wannan hadisin dan uwa bai inganta ba kada ka yaɗa shi sai ka kame idan ka yaɗa shi a lokacin kana da magabacin da ya dora ka akai ballantana kawai kaga an tura abu ka ɗauka ka tura shi wannan ba daidai bane ko satin da ya wuce na ga wani post wani wani yake ba da wata irin bara cewa kowa ya tashi addu'a da daddare ya karanta kaza kafa kaza da sauransu wai saboda a yau ne a menene ka'aba za ta dawafi ko menene da sauransu ko mala'iku za su yi ka'aba dawafi yake faɗa wani zance ne na molanka wanda ma azalallahu biya min sulban Allah madaukakin sarki bai saukar da wata hujja a kansa ba to duk irin waɗannan abubuwan shi wanda ya turo gani yayi an tura shi ma ya ɗauka ya tura bai tantance ba dan uwa addini na Allah madaukakin sarki ne kuma babu abin da Allah madaukakin sarki yake kishi kamar addinin sa to da kada ka rinka yada ƙarya a cikin addini ba dole sai kai magana akan addini ba idan baka sani ba idan kana bukata dauki hadisin da aka koyar da ku a cikin 40 hadisi guda daya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dauki ka rubuta ka fassara shi ka tura kana da tabbacin ingancin sa ka samu lada ga wanda ya karanta ya amfani da shi dauki sira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ga cikin halin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an masa abu kaza ya haƙuri a lokaci kaza kana da tabbaci an garanta maka islamiya ɗauki ka rubuta ka yaɗa ya fi maka karin yaɗa ƙarya Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in me fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadibina Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kwanda kai imani duk lokacin da wani fasiki zo muku da labari to ku bincika shine fa tabayyanu ko nemi bayani ku bincika an tusibu qauman bi jahalan kada ku je ku samu wasu mutane ku afka musu da jahilci wanda daga baya ku zo kuna kuna nadama abin nufi duk lokacin da labari ya zo maka musamman labarin da ya shafi addini to tafabbat fi ka samu tabbas na ya inganta ko ba inganta ba kamin ka yada shi Allah subhanahu wataala ya samu dace ƴan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin abubuwan da muka samu na ci gaba a cikin wannan waya ta mu ta hannu shine akwai abubuwan ɗaukar hoto idan ka ɗauki hoton kuma za ka ajiye hoton sannan ka yaɗa shi a cikin waɗannan social media ɗin yan uwa mu sani cewa da yawa daga cikin abubuwan da muke na ɗaukar hoto akwai abubuwan da suke saɓan Allah ne mu kiyaye mutuncin iyayenmu mu kiyaye mutuncin kannanmu mu kiyaye mutuncin matanmu da duk wanda suke da alaƙa da mu mata mu daina ɗaukar hotonsu anyhow muna yaɗa shi a cikin social media sai kaga mutum ya ɗauki hoton babarsa mahaifiya da ta haife shi ba gyale wuyanta a fili ta dantsanta komai ana gani daga ita sai riga kawai ya ɗora a social media wai babarsa addu'a dan Allah wani irin mutum ne kai babarka mahaifiya mahaifiyarka wacce ya kamata a ce ka fi kishinta sama da kowa amma ka ɗauki watanta kowa yana kallo lokacin da kake cewa ai wa babaka addu'a wani abu wani wani daga cikin wanda ka dora wannan watan wallahi wani abin daban yake kallo a jikin babar taka wallahi yan uwa kai ne kake gani babaka ce shi ba babar sa bace wani abin yake kallo idan dole sai ka dora hoton mahaifiyarka ko hoton matarka to wani irin mutum ne ka dauki hoton matarka ka rinka dora shi a social media dan uwa wani irin mutum ne kai matarka nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna Allah madaukakin sarki yace matayanku sune sittira ku kuma ku ne sittira su ka dauka ka rinka dora ta a social media annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace addayus la yadkhulul janna duk wanda ba yake shi mata sa wallahi ba zai shiga aljanna ba matakka da tafi komai tsada a cikin mata kaf babu abin da yafi matakka tsada a cikin mata gaba daya ita kake ɗauka ka ɗora a social media kowa duk duniya babu wanda ba zai gani ba lokacin da ka ɗora ta kasan lokacin da wani yake saving ɗin hoton ta yake ɗauka yake kallanta shi sa ‘yan uwa mu kiyaye mu kiyaye wajen musamman lokacin da ake bukukuwa da sauransu ku rinƙa lura wajen ɗauka hotuna da sauransu mun zama wasu irin mutane ‘yan uwa yanzu mutuwa za a yi da an zo mai maimakon ka addu'a sai ga mutum ya ɗauko kimar yana ɗauka hoto wallahi mutuwa za a yi sai mutum ya ɗauko kimara zai sa na ɗauko hoto haɗari akai mutane jina-jina babu kyan gani wani hannunsa ya cire wani idansa ya fita amma wai shi abin da yake ya ɗau hoto ya tura a ce shi ya fara tura hoto dan Allah wace irin zuciya ce da kai ya ɗau hoto a ce shi ne ya fara tura hoto ya fara yaɗawa to sai me kuma yanzu ya dace ya dace kai idan kai ne a wannan matakin da yake ya dace za ka so a ganka a haka ka yi jina-jina ba daidai bane yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki waɗannan abubuwan rinka lura da su duk lokacin da ake bukukuwa mata suna da dama a tsakanin su su yi biki irin nasu na mata ba dole sai ka takarwa mace lokacin da ake biki kace ta sa hijabi ba in dai tsakanin su ne mata a cikin gida ba sai sun sa hijabi ba to amma babban matsalar shine dan me za a rinka shiga ana ɗauka hotuna kuma ana yaɗawa akan me wannan matan da ake ɗauka wata matar wani ce wata kanwar wani ce wata babu wani ce dan me za a rinka ɗauka ana yaɗawa kuma babban abin ta kai uwa sai ku ga shigar da suke yi ake ɗauka irin wannan shiga ce da bata dace ba sun bayyana adansa an yi ado an yi kwalliya komai an sa kuma an zo an ɗau hoto ana yaɗawa a duniya kowa yana kallo wallahi in uwa wannan haramun ne Allah maɗaukakin sarki baya san wannan mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu gyara kanmu mu daina irin waɗannan abubuwa kada waya ta mana sanadin shiga wuta maimakon sanadin shiga aljanna wallahi falala ce wayan nan akwai abubuwa da dama da zaka amfani da ita amma me yasa muke amfani da ita ta negative ta negative ta bangaren ta bangaren da ba mai kyau ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye wajen ladabin amfani da waya shine akwai wanda suke amfani da waya da wannan social media din yan uwa wajen tona asirin yan uwansu wajen yaye sitirar da Allah madaukakin sarki ya yi wasu ta hanyar yaɗa hotunansu da basu dace ba ta hanyar sakin ko wata magana su ko abin da ya kamata da basu dace ba akwai masu matacciyar zuciya akwai masu rashin lafiya a cikin zukatansu wanda burinsu su ga sun tona wa uwansu musulmi asiri a ɗauko hoton mutum bai ankara ba a sa wata mace tana zaune zaman da yake na gida ne ko a cikin yan uwanta wata ta je ta ɗauke ta a hoto ta zo ta rinka yaɗawa nawa nawa ne daga cikin mutunci yan uwa aka lalata shi nawa nawa ne daga cikin mata ga falallu wanda ba san alfasha ba aka zuban musu da mutunci a social media nawa ne a iyalan gidan da aka lalata musu zaman lafiya saboda irin waɗannan abubuwa wani yana gefe kawai sai ya ɗau hoto na matar da bai kamata ba sai ga an zo an saki yanzu abin da ake fama da shi bala'in da ake fama da shi ke sai ka ji an ce an saki hoton wani na batsa an saki hoton wance tsirara an saki hoton wani da wance an saki me amfanin wannan yan uwa me ya amfanin wannan me riba a ciki yanzu wannan satin wannan satin babban malamin malam amin daurawa aure zai matar sunna matar sunna aka je aka ɗauko hotonsa da hotonta da kayan da bai kamata ba kaya na kwalliya ado irin na gida aka rinka yada a social media kowa ya gani aure fa zai aure zai na sunnan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma aka ɗauki hotonta aka ɗauki hotonsa aka zo aka sa a social media aka rinka watsawa to menene amfanin wannan matarka ce me za ka gani a cikin matan malam amin daura ina ruwanka da matarsa an ɗauki hoton da bai kamata ba an zo an sa wallahi wannan fitina ce yan uwa mu ji tsoron Allah ka sani cewa duk wanda kake kokarin tona asirinsa kake kokarin ka ga ya kunyata kake kokarin ka ga mutane sun daina ganin mutuncinsa to kai ma abin yana nan zuwan kanka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa wata rana abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yayi kira da murya mai ƙarfi yace ya ma'ashara man aslama bi lisani ya taron wanda suka yi imani ko kuma suka musulunta da harshensu amma walam yubdil imanu qalba amma imani bai gama ratsa cikin dukiyarsa ba yace la tu'zul muslimina kada ku sake ku rinka cutar da musulmi wala tu'ayruhum kada ku rinka aibata musulmi wala tattabi'u awratahum kada awratihim kada ku rinka bibiyar al'auran musulmi haka annabi ya faɗa kada ka rinka bibiyar al'auran musulmi lallai sai ka san abin da yake ciki ka tona masa asiri ka ɗauki hoton ka ce a muna da hoto za mu saki eh muna nan da update za mu saki ka je ka saki kuma za a saki naka dan kowa a cikin mu nan babu wanda isa ce ba shi da wani abin aibin da za a iya kama shi da shi ka saki na wani kai ma naka nan za a saki haka annabi ce kada ka rinka bibiyar al'auran musulmi sallallahu alaihi wasallam yace hakika wanda duk ke bibiyar al'aurar dan uwansa musulmi shi ma Allah zai bibi tasa al'aurar wanda ko duk ya sake Allah maɗaukakin sarki ya bibi ta al'aurar sai Allah ya kunyata shi ya tozarta shi ko da tsakiyar tsakar gidansa ne wallahi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam hadisi imam tirmidhi imam abu dauda imam ahmad imam baihaqi suka fitar da shi annabi ya ce sai Allah ya bibi taka al'aurar ko a tsakiyar gidanka ne cikin ƴaƴanka da matarka sai Allah ya kunyata ka ya tozarta ka duk wanda ɗabi'arsa ce bibiyar al'aurar musulmi irin wannan ya daina ba daidai bane ne idan ka ga dan uwanka yi abin da bai kamata ba kamata ya kai masa nasiha idan zaka iya idan ba zaka iya ba ka rufa masa asiri kai masa addu'a me amfani ka tona masa asiri in ka tona masa asiri sai me kai naka rufuwa yi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin ladabin amfani da yawa lalle ne mu sani cewa wannan wayar tana shagaltar da mu daga abin da yake amfani ne a duniyar mu ko a lahirar mu ya kamata bari ka amfani da waya kamar yadda muke amfani da magani magani na ciwon kai ko ciwon ciki ko zazzabi kana amfani da shi ne lokacin da kake bukatar sa baka zuwa kai kullun ka kullun idan ka koma gida kamar yadda kake cin abinci ko shan ruwa ka ce a kawo maganin ciwon ciki ko maganin ciwon kai ba haka kake yi ba kana amfani da waya ne kana amfani da magani ne lokacin da kake bukatar sa ko to haka ake so kai amfani da wayarka kana amfani da ita lokacin bukata ba kullun kana kan waya ba shine babban matsalar da muke ciki kenan idman idman duk mun zama addicted to waya duk mun zama addicted to waya awa 24 da wahala ka samu awa biyar da mutum bai amfani da waya ana gama sallar asbahi wani waya zai dauko ya danna wallahi bude ya bude facebook da abin yana yana abin nan ana gama sallar asbahi sai daga tsil tsil abu yana shigowa ana gama sallar asbahi wani ya fito daga masallaci astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam bai gama ba amma ya dauko yana daddana yana tafiya yana cin karo yana cin karo da dutse yana yana daddana waya a cikin masallaci waya a kasuwa waya a asibiti waya a gida waya a cikin daki waya ko ina waya ba mu da lokacin kanmu ba mu da lokacin matanmu ba mu da lokacin iyalinmu mace da mijinta suna zaune a lokaci guda tana da waya a hannunta yana da waya a hannunta kowa ya rabu da kowa waya ta zama to ita ce matarsa waya ta zama to shi ne mijinta kowa ba shi da lokacin kowa daddanna waya idan da ya'ya wanda suka girma su ma suna gefe sun ware su ma suna daddanna tasu shin Allah ya halicce mana idan mu daddanna waya ba mu da aiki sai danna waya kuma mu ji tsoron Allah kayi amfani da waya daidai gwargwado kayi amfani da waya daidai gwargwado zaka ga posting da ake yi a Facebook ko a wasu ko a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ana yi ne lokacin bukata hatta wa'azi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kullum yake wasa bai wa'azi ba lokaci zuwa lokaci ne lokacin bukata in kullum wa'azi za a ta yi za a kosa za a kosa to amma post wani a rana sai post guda 20 sai post din guda 20 ya tura wancan ya to ne zaka karanta a ciki baka da aiki sai post din baka da aiki sai post din ka dan rage wanda daga cikin abubuwan da kake bauta ko ko azkar ne ka karanta subhanallahi wa bihamdi kai annabi salati ba za ka samu lada ba amma wancan ladan me za ka samu ko hadisi kake ɗaukowa ka tura guda takwas ina kake da lokacin karanta hadisi guda takwas Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka lallai daga cikin abubuwan da ya kamata mu guda a cikin amfani da waya akwai basaja ko ɓadda bami da wasu daga cikin maza suke su koma shakhsiyar mata ko kuma mata suke su koma shakhsiya ta maza namiji ne amma sai buɗe akawun da sunan mace ya sa sunan mace da komai na mace ya rinka magana da mutane a matsayin shi mace ne ko ita mace ta buɗe a matsayin namiji ta rinka magana da mata a matsayin namiji ko namiji ya buɗe irin wannan ya shiga cikin grup ɗin da mata ne zalla mata duk inda suka haɗu suka san su kaɗai ne suna maganganun da idan da kai a wajen ba za su yi shi ba kuma kada ka ce wannan wai mutanen kirki a'a wallahi duk kirkin mace duk mutuncinta inda za su haɗu tsakanin su su da su za su yi magana da idan ka ji sai ka toshe kunnanka to sun zo sun buɗe gurab tsakanin su kai kuma ka zo ka shiga duk abin da ake kana jin su wannan haramun ne kuma wannan zai shiga cikin mutumin da yake kokarin kamanceceniya da mata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah ya tsinewa namijin da yake kokarin kamanceceniya da mata ya kuma tsinewa matar da take kokarin kamanceceniya da maza Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye akwai abin da za ku ga ana yawan yi na kawo abubuwa na barkwanci ko ɗan wasa ko sa nishaɗi a cikin wannan kafafe na yaɗa zumunci a kawo labari na barkwanci ko abin da ya kamata ka yan uwa labari na barkwanci babu laifi amma mu sani kada mu yawaita shi barkwanci idan ya yawa kuma sai a sai ya ginsa e babu laifi kai barkwanci tsakaninka da abokinka amma kada ya yawa wata rana ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abi hurairah yake cewa ya rasulullah innaka tuda'ibuna wani lokaci ya rasulullah kane mana kakati kakan dan mana wasa ya manzon Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace eh in nayi muku amma bana faɗa abin da yake bana faɗa abin da yake komai sai gaskiya ma'ana wasan da annabi yake na wasa ne akan abin da yake na gaskiya saboda haka idan zaka irin wannan na farko ka tabbatar abin da yake faɗa gaskiya ne ba ƙarya kada ka kirkiro labari kawai don ka faɗa ai dariya annabi ya yi tsinuwa akan wannan e annabi yayi narkon wuta akan wannan yace wailul limai wailul lillazi yuhaddithu linnas azaba ta tabbata ga wanda yake yin zance wa mutane dan kawai ya sa su dariya azaba ta tabbata ga wanda zai kirkiro labari na ƙarya wanda ba bai ba mutane kawai dan su dariya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi har sau uku e kawai ka kirkiro labari wanda ba a yi ba a lokacin samudawa ko adawa ko yanzu ko da babu labarin kawai ka kirkiro shi ne dan ayi dariya annabi ya ce to ka sani idan ka je lahira azaba ta tabbata a gare ka babu kyau idan za ka yi abin da yake na wasa ka yi abin da yake na gaskiya babu laifi sai ka yi abin da yake na gaskiya ɗan uwana masu albarka a gurguje daga ƙarshe akwai abin da yake da matuƙar muhimmanci mu sani shine da wahala ka samu wani daga cikin wanda yake amfani da irin waɗannan wayoyi baya ɗaya daga cikin gurub daga cikin gurub gurub da ake buɗewa to duk wanda yake ta'ammali da group lalle kiyaye abin da duk muka ambata a baya sannan wanda duk ya bude wani group ya sani duk abin da za a yi a group din yana da alaki a kansa kamar shine jagora ko shugaban da ke jagorantar wani abin idan saban Allah aka yi bai hana ba laifin zai dawo zuwa gare shi saboda duk lokacin da kake ƙoƙarin bude group ba wai abin jin daɗi bane kai ta bude group ne hawa haka a'a ka sani kana da kana da babban nauyi wajen kare duk abin da yake ba daidai ba a group din idan aka yi abin da ba daidai ba kuma abin zai dawo kanka yan uwana masu albarka da ƙarshe nake cewa ba na yi wannan hudubar ba ne da waccan da wannan domin mu daina amfani da waya gaba ɗaya ko mu daina amfani da social media ta yadda za mu bawa mutanen banza da fasikai da fajirai su shiga su ta abin da suke so a'a ba haka bane na yi wannan hudubar ne domin mu duba mu gyara mu shiga duk inda yake akwai batanci mu gyara duk inda yake akwai lalacewa mu gyara shi duk inda yake akwai mutanen banza mu shiga mu danne su yanzu kuka kuka duba social media akwai guraren da za ku ga in banda rashin albarka ba abin da ake a nan wajen to idan aka bar musu kuma ƴaƴanmu da mata mu suna kallon irin waɗannan abubuwa ya za a yi kenan to lalle ne mu shiga mu rubdugu mu ta kokarin kawo gyara a wajen in suna in suna sa rawa in suna sa waƙoƙin banza idan suna abin da ba daidai ba da ko wani hadisi ka sa yanko karatun alkur'ani ka sa ɗauko wata a wata aya ka fassara ka sa duk abin da ka san zai motsa zuciyar mutum wajen imani ka rinka ɗauka kana sawa yana yi kana yi yana yi kana yi insha Allah ta'ala ka samu nasara duk waɗannan abubuwan da TikTok ɗin nan da ake ta magana a kansa fasikai sun yi yawa ana shiga a yi rawa matan aure da yara abin babu kyan gani mutanen kirki ku shiga TikTok ɗin nan ku shiga yadda suke yada barna ko kuma ku yada alkhairi yadda suke ka abubuwan banza ko kuma kawo abubuwan kirki insha Allah ta'ala sai naku yarin jaina su amma idan aka bar abubuwan yanzu tambayar da zamani shine shin ana kallo ko ba a kallo da mutanen kirki da wanda ba su mutanen kirki ba duk suna kallo me suke kallo barnar to ina alkhairin yake lalle ne ku shiga kawo wannan alkhairin yan uwana masu albarka Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر